بسم الله الرحمن الرحيم إذ نادي ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شكيا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun gode Allah da ya sake haɗa mu a wannan lokaci a cikin wannan zawiya mai albarka na maulanmu shi malam ɗan umma Allah ya masa rama a cikin garin bauchi a kan titin malam goji yau muna rana ta laraba biyar ga watan ramadan hijiran shugaba annabi muhammadu sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da wato shida ga watan hudu 2022 miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin suratu maryama alaihi salamu kamar yadda jiya muka yi bayani gwargwadon hali akan wa'innan harufa wanda suke wato ake, ake kiransu fawatihu suwari su ne mabuɗan surori na cikin alkur'ani mai girma to wannan ka ayyan ayin swad jiya mun yi bayani gwargwadon hali mun yi bayanin alif lamura hamin nun wa'innan harufa to mun zo mun tsaya akan wato sun faɗa su bayan Allah sun ce itan an ce kaf hayan ayin swad alkafu suka ce kafin nan na farko yana nuni ne zuwa ga sunan Allah karimu walha'u ha'un nan wannan ha'un ɗin muna karatunmu na gida muna ce mata ha babba wato tana nuni ne zuwa ga hadi mai shiryarwa kenan Allah waliya'u ya ɗin nan suka ce tana nuni ne min hakimi na sunan Allah alhakimu wannan ya'un na gaban kafin hakimu wal ainu ainin nan suka ce tana nuni ne zuwa min alimi wato masani Allah mai yawan sani kenan wasadu swadin nan suka ce tana nuni ne min sadiqin wato mai yawan gaskiya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala suka ce wa ni bin abbasin wa abdullahi bin mas'udin wa nasin min sahabati an karɓo daga abdullahi ɗan mas'ud da kuma a abdullahi ɗan abbasu da wasu mutane daga cikin sahabbai an rawaito a wurin sun ce ka hayayin ayin swat suka ce wa'innan harufa min hija'in muƙaɗa'un ko muƙaɗa'in yana daga cikin wato huruful hija'i wato wanda suke yankaku alkafu wasu suka ce kafin nan min almaliki daga sunan Allah almaliku ne wannan kafin yana nuni ne zuwa gaka walha'u ha'un nan kuma suka ce min Allahi daga sunan Allah ne Allahu hakurin nan walya'u ya'un nan kuma wasadu da sadi sa, sa, sadin nan sadi din nan kenan yana daga cikin sunan Allah ne al'azizu wannan ya'un ɗin wal musawwiru kuma shine sadin ɗin wani bin abbasin ƙala abdullahi ɗan abbas kuma ya sake cewa ya ce kabirun ai ma'anin kafayayyen ayin swad ya ce kabirun hadin aminun azizun sadiqun ma'anansa kenan sunayen allah ne wa'innan aka tara ya ce wa ware da kuma filhabarin nabawi ya zo a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam an ummi hani'in daga ummi hani umma hani wato wannan ita ma ya ne take masirina aliyu karramallahu wajahu ta ce ai ma'anan kafe ya ayin sadin nan ta ce kafin hadin aminin alimin sadikun ita kuma aka ta faɗa ma'anansa wafi ruwaya ta ikira mata ruwaya kuma na ikira ma wato ɗan abu jahalin kenan shi kuma ya ce ma'anansa anal kabirul hadi aliyun aminun sadikun ai Allah ne yake faɗa ka ni ne kabiru ni ne hadi ni ne aliyu ni ne aminu ni ne sadiku in ji ikirama kenan dan abu jalin wannan sahabi babbaɗin nan wanda annabi ya yi farin ciki da shigowar musuluncinsa sosai sosai wa kana sayyidina aliyu aliyu bin abi dalib ya qulu fi du'ai sayyidina aliyu dan abu dalibin Allah ya kara masa yadda yakan faɗa a cikin addu'ansa in dai addu'a yakan ce kamar yadda jiya muka ce mutum dai iya ɗauka ya dinga yi yakan ce ya kaf ya kaf ha ya ain sod igifirli haka sinali yake faɗa kamar ya kira Allah ne da innan sunaye nasa ya ce mala ya ce raji ana adadin hurufal awa'ilu suwari ya ce mun koma muka yi nazari akan harufan nan na farkon surori da aka buɗe su surori da su ya ce fasabata sai ya tabbata mana anna majmu'aha samaniyatun wa sab'una harfan ya ce ga baki ɗayanta harafi saba'in ne da takwas ala adadi ismillahi hakimu idan ka buga dai baka sunayen Allah ne hakimu a ilimin hisabi wato ha'u ha'un ha'un ba ha'un ba ba kuma ka'un ba mai ɗigo ha'un hawun a ilimin wato hisabi takwas ne shi idan ka ɗauki kafu kafin kuma ishirin ne lamun kuma ayya'un kuma goma ne idan ka ɗauki mimun kuma arba'in ne to idan ka ce ka ɗauko daga ka ce takwas a haɗa shi da ashirin dai ba ka ashirin da takwas ko a haɗa shi da goma talatin da nawa da takwas a haɗa shi da arba'in saba'in da nawa saba'in da takwas to ya ce gaba ɗaya da aka bi harufan sai aka ga harufa ne guda saba'in da takwas e saba'in da takwas wanda kuma yana daidai da sunan Allah hakimu sai da shi kome na ƙur'ani karatu ne a gurin kome na ƙur'ani karatu ne ya ce idan ka duba fal alif lamim alif lamim ya ce in ka lura da ita li'anna salatu hurufin ya ce alif lamim in ka buga shi a ƙur'ani da ka same shi ya zo ne wato yawansa goma sha takwas ne a cikin ƙur'ani domin idan ka ƙidaya alif lamim harufa uku ne alifu lamu mimun shine alif lamim ko to ya zo a cikin ƙur'ani harufa uku ne wa zukirat sitta marratin an maimaita shi a cikin Qur'ani ko an bata shi so shida ne fil Qur'ani alif lam an ambace shi so shida ne a cikin Qur'ani kuma harufan guda uku ne to uku so shida nawa dai baka uku so shida sha takwas yawa to haka yace to alif lam da aka mai yazo so shida aka mai aka an maimaita shi harufa uku ne aka maimaita shi so shida shine baka goma sha takwas wal alif lam re kuma wanda alif ne da lamun da ra to ya ce alif lamure wanda alif kaza akwai alif lamim ko akwai kuma alif lamura ko to alif lamura kuma ya ce shi ma harufa guda uku ne amma ita kuma an maimaita ta a cikin ƙur'ani sau biyar sai da ka uku sau biyar dai baka goma sha biyar to hakan ka zo ɗasinim ɗasinim kuma shi ma harufa uku ne ita kuma mene an maimaita ta sau biyu ne a ƙur'ani ɗasin mim su biya ka je baka shida ne to haka in ka zo hamim shine hemim ko shi ma an rufa guda nawa ne shi kuma an rufa biyu da shi amma shi kuma shi kuma an ambace shi a Qur'ani so goma sha ai so shida to biyu so shida kuma dai baka nawa ne goma sha biyu to haka in ka zo alif lam mim sad shi kuma wato harufa uku ne shi kuma iya ukun aka ambace shi so ɗaya aka faɗa a Qur'ani haka alif lam ra shi ma harufa uku ne shi ma so ɗaya aka faɗa haka kaf he ain sad shi ma harufa biyar ne so ɗaya aka faɗa haka ta he shine taha ko harfani su kuma harafi guda biyu ne shi ma so ɗaya ne aka faɗa yawa ɗahe ma an zanna alaika sai ɗasin shi ma harfani shi ma so ɗaya aka faɗa he yasin shi ma harfi biyu ne da ya unne da sinu shi ma so ɗaya aka faɗa he kuma suratu shure shi ne ha he mim ain sin qaf shi kuma harfa biyan ne shi ma so ɗaya aka faɗa sai qaf shi ma harafi ɗaya ne da nun shi ma harafi ɗaya ne duk so ɗaya aka faɗa ya ce to duka wa'innan ka tara su dai baka guda saba'in ne da takwas adadin kuma hakimu sunan Allah kenan ya ce wa zakar al-bagawi wa gairuhu sai al-imam al-bagawi ya faɗa a cikin tafsirinsa da waninsa cewa anna ali ibn abi talib sayyidina ali dan abi talib karamallahu wajahu kala ya ce al-ismillahi al-azam ya ce sunan Allah mafi girma in kana neman sunan Allah mafi girma ya ce shine alif lam mim da kaf he ye ai sad he mim an shin kaf yace wayannan sune sunayen Allah da ake kira ismul lahil a'azam sunan Allah mafi girma wanda sufaye sai ka musu bauta ka ma'ana ina nufin bauta an gane ai bauta ko sai ka musu hidima kar wani ya zo ya ce ai mun ce ana musu bauta yawa ya ga musu hidima tukunna da gaske tukunna su ɗauki sunan Allah ismillahi azam su baka amma shi sunan Allah duk sunan Allah da ka kira Allah da shi ka roƙi Allah da ya amsa addu'anka in ka ga bukata ba ta biya ba to gwargwadon wato gwargwadon menene darajanka ne gwargwadon matsayinka ne a gurin Allah shi ne irin ijaban da Allah ya amsa shi yasa aka tambayi maulan mu shobra da dalanu menene ismullahi azam yace shi a gurin zai ismullahi azam duk sunan Allah ismullahi azam an gane to ko su bayan ma wani sunan da su dauka ne su ga yayin mudabaka ya dace da matsayinka yace ce ka je mun ba izini to shine duk abin da ka roka sai Allah ya yawa ya sare maka amma shi Allah ya ce walillahi al-asmaul husna ko fad'u biha sunayen Allah su na Allah ne sunaye kyawawa ku roƙe shi da shi addu'a ne sirrin yana cikin wanda shi ne ne wanda yake addu'an ne kamar yadda muke yawan kawo kaya cewa an ce sirna aliyu karamallahu wajahu idan ya dawo daga tafiya ko daga yaki sirdin dokinsa shi baya rataya ta igiya kawai yakan karanta wani suna Allah ne ya jefa ya ta tsaya iska kawai eh haka yake to shine aka ce wani hadiminsa kullum irin masu rike masa doki ya dame shi a bashi wannan sunan Allah a bashi an ce ranar ya dawo daga yaki ko daga tafiya sai ce ina bawan Allah nan ne da kullum yake tambayar sunan Allah mafi girma to zo da gaya masa sai aka nemo shi sai na aliko da ya cire siddi daga jikin doki sai ya ce bismillah sai ya jefa ta kawai sai ta tsaya sai kawai hadimin ya ce a bismillah kawai aka ce sai kawai siddi ya faɗo rige har ya kare yana da ya ce subhanallah ka bata sunan Allah ka bata sunan Allah to su su bayin Allah wato gurgurdan imaninka ne ka gane gurgurdan mene irin sunan Allah in ka kira Allah dai amsa an ce shehu umarul futi wannan mujahidi ɗaya daga cikin gwaraza wanda kowa ya browsing kwanaki na gani a a facebook wani mai yawan rubutu ya yi rubutu a kansa ya ce wannan ya yi aiki ya ce malami ne kuma sufi ne kuma ya yi jihadi kuma shi mai rubutun ba salafi ne amma ya faɗi gaskiya tabiya da shi umar futi wato turawan faransa da ya yaki da su an ce sarakunansa ma bayan an karya yakin ma wato sarakunan ma da suka shigo najeriya suka yi gudun hijira sun kai sarakuna ɗaiɗaiɗaya ce sun kai mutum dubu goma duk sarakuna ne to da Allah sarakuna dubu goma wani irin waje suke mallaka kowane mai sarki fa ba sarki fa ba wai mutumin gari bane ko yanzu mu bauchi ba sarkin mu guda ɗaya bane ba babban sarki ne ko shine ake kiransa sarkin bauchi to amma a karkashin sa dai akwai sarakuna amma ba na tsammanin sun yi sun yi dubu biyu ma wallantana su kai dubu goma yawwa to sabiya da haka shi su bayin Allah wato shi Umar Kuti an ce ya zo Kano wata 'yar sarkin Kano tana fama da ciwon kai amma malaman Kano na zamanin ba irin addu'o'in da ba su yi ba Allah bai ba da lafiya ba amma shi da aka koka masa sai ya ce a kawo takarda sai ya mata wani laya sai ya sa mata to shi da ya rubuta sunan Allah din a ya rubuta da aka kawo takarda sai ya rubuta bismillah rahman rahim he nade ba wanda ya ga abin da ya rubuta sai aka bata tunda ta sa a kanta ciwon kai ya kare to malaman zamanin aka ta mamaki bayan ya tafi tsohon wasu shekaru shine aka ce kai ya kamata ya ciwon kai bayan shekaru tewa ciwon kai ya dawo sai aka ce ya kamata a bude a ga menene bawan Allah ne ya rubuta ni da aka bude ya ga bismillahir rahmanir rahim ya rubuta to shi sunan Allah wato addu'a da Allah yake karɓa wa bawa abin da gare ka ne kamar yadda sai na aliyu karamallah wajahu ne yake cewa wai yana magana akan dan adam yace da uka fika wa, wa la tash'ur wa dawa'uka kuma fika wa la tash'ur yace wai cutanka kai dan adam cutanka yace yana jikinka kuma maganinka ma na jikinka kawai baka sani bane da'uka fika la tash'uru wa dawa'uka kuma fika wa la tash'uru cutanka yana jikinka na tare da kai duk wani abun da kake yana damun ka na tare da kai abun kai ne mushkilar kuma warwarewa ma na tare da kai to su bi alaka gurgurdan kusancinka da Allah gurgurdan irin addu'an da Allah ya karba amma akwai wani sirri da bayan Allah suka bari sun ce shi ma ismillahi azam ne ka tashi da kai addu'a a cikin mintotin da za ka yi addu'a suka ce faragul qalbi kada zuciya zuciyar ta zama ba kowa a ciki sai Allah sun ce shi ma bismillahil azam ne a lokacin da zaka yi addu'a ka yi kokari a lokacin ka cire tunanin kowa da komai sai kawai girman zati ka ɗauki kai bawa ne ga kanan a gurin wanda komai aka roƙe shi dai shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yustajabu li ahadikum ma lan yusta'jal ana ma lan yusta'jal annabi ya ce ana amsa addu'a ma ɗayan ku matukan bai gaggawa ba suka ce ya ne ya gaggawa ya rasu lallai ya ce ya addu'a ya ce Allah bai karɓa ba ya ce na yi addu'a na yi addu'a da yanzu ba karɓa ba wannan ba karɓa masa ba kuma wani ruwayan kuma annabi ya ce Allah baya karɓan addu'an zuciyar da ta zamo lahi mai wasa ka zo kana addu'a amma kana ta tuna wasu shirgoliya kana ta tuna wasu abubuwa Allah baya san addu'a shi Allah baya san shirka ne a komai sai ka je ka gama wannan abin da zaka tuna tun tukunne ka dawo ka cin ka nutsu ka san ko babba ne ka zo gabansa kana kokawa kana so a maka wani ba ma ya fahimci hankalinka na wani waje dai maka to yanzu misali ka je gun wani babba ne kana ka faɗi damuwoyi ka faɗi damuwa ya ce ba ni nan ba a kawo sai ko ya fahimci gaba ɗaya hankalinsa ba gurin ka ba da nan ba a kawo ya ce na'am ba da nan ba na'ama ce to wannan ba cikin damuwa amma in ainihin wanda yake cikin damuwa garin bari ma ya ya gagara faɗa ko ko a ce ba mu namban wayanka da a kira ka ka je wajen karɓa sako to tsaban bari wanda ya damu da abun ma ya kaga Allah ba da ron nan ba to Allah ya samu cika da imani a sadi da aka sirna aliyu wayannan sunaye wa ma ashbaha da abin da ya kama da ita duka an ce wayannan wato sunan Allah ne azam to bayanin dai akan sunayen Allah yana yana da yawa daga ciki wanda sadatin suka yi kuma muka rike shi to dai hana mu karatu kuma sun ce daidai da duk wani harafi da ya zo duk wani harafi da ya zo irin wannan guda ɗaya to akwai suran da take daidai da ita yau akwai wajen da Allah ya rantsuwan guda biyu kamar irin cewa da Allah subhanahu wataala ya ce a wadduhe sai ya ce wallaili iza saja suka ce wa'innan yana daidai ne da irin su tahe har ruba biyu su ma rantsuwa ne irin su yasin irin su hemi su dasin duk irin wannan rantsuwa ne wanda Allah ya yi guda biyu akwai wuraren da kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwan kamar guda uku irin su wattini wa zaituni wa dursinina suka ce yana daidai da irin su alif lam mim sad wa hadha albalad alamin wa inna harufa guda uku su irin su alif lam mim ra suka ce duk wa'annan yana daidai da su ne akwai wajen da kuma Allah ya rantsuwan guda biyar irin su wal mursalati urba fal asfati asfa wan nashirati nashra fal farikati farka tukuna ka ce fal mulkiyati zikira wayannan su ma duran suwa ne suka ce wannan su ne yake daidai da irin su he mim an sin qaf to wato sadatin dai sun yi bayanai sosai akan dai abinda dai ake nema shine kai dai ka gyara zuciyanka duk sa'in da ka zo da kai addu'a ka ji cewa ba mai maka sai Allah kuma Allah nan yana da ikon duk abin da ka roƙa Allah zai iya maka wato ninkin wannan abin da kama sani ba ma Allah yana da shi kuma ka ji Allah dai ma ka yi yaƙini da yaƙini shi ne abin da ake nema amma yau abin da yi wato yawa ya rauni a zukatan mutane kenan rashin yaƙini ɗin sai kaga mutum ya zo yana ce malam kaman addu'a mai zafi a ja mai da addu'an kaman kaman kuno wata addu'a ai duk addu'an aka maka kawai yaƙini ne yawa akwai wani babban malami yakan ce shi inda ya ba in ya ba wa mutum sadaka ya masa addu'a yakan ce ka je ko bacci kai ni dai na san na faranta maka rai kuma Allah zai biya bukatan to shi in ka ce a maka addu'a mai zafi wata addu'a ne mai zafi kuma to ne ne mai sanyi ai kai kawai kai yaqini Allah zai biya bukata da ai sadaka kai so da yawa mutum ma dai zo gun almajiri ya ce a masa addu'a in yace je ka ka samo ka za a yi sadaka wannan sadakan tunda annabi ya ce sadaka na yaya bala'i wannan sadakan da dama ita ne da ta biya bukatan kan ma baka sani ba shawa tiku Allah ya kara masa yadda yace da halitta dukkan mutan duniya da su tara bukatan su ka karanta musu fatiha yace fatiha ta wuce bukatan halitta duka sai an biya bukatu an biya bukatu fatiha tana nan jibge kamar teku ne aka samu da ana ɗiba ba ta san ma an biya bukatan to ya kamata kowa a cikin mai gyara zuciyarsa kawai ka gyara zuciyanka in ka zo da ka yi addu'a ka ji Allah kuma sun ce yana daga cikin karban addu'a wo ka tayyan addu'a din yaushe ne ka ce yin addu'a duk wanda wanda ka ji na cewa damuwa dame shi wallahi bai kama kofan Allah bane in dai da ka je kasuwa ka fita kasuwa tun safe sai da yamma ka dawo awa nawa kai a sa ka fita goma ka dawo karfe biyar awa nawa kai awa nawa awa goma ko to awa goma da ka je kana kasabi amma ba za ka iya awa ɗaya kuma kana sujada kana ɗaga hannu kana rabbi rabbi kamun in kamun ba wanda isa ya karba ai abin da yake kare lamurin mu wallahi rashin kwankwasa kofan Allah ka tsaya ka ɗauki wurdi da gaske ka yi ibada ka gani wallahi ko me kake nema ya Allah ya baka shi ya alkawari ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan baku kuma ka dinga addu'a kana sadaka kuma ka roki ka lura da wakatayyan ijaba kamar yaushe lokacin da Allah yake karba addu'a kamar irin lokacin asbayi irin lokacin alfijir da hudu irin daga karfe hudu zuwa biyar a lokacin hadisi da ingantacce Allah da ya zo saman duniya a a imani a irin zuwa wanda ta dace da shi domin ba wai yadda wasu ke fassara hadisin Allah da ya sauko subhanallah a wani dama ne Allah ya bayar kamar yadda masu wayoyi suke cewa akwai free call ko daga sha biyar biyar naira ishirin da biyar ɗin kai ka kwana kana waya yi don su ɓata ma lokaci to shi kuma Allah daga irin biyar ɗin nan ko daga uku ta ya dinga shela ina mai damuwa amsa masa bacci ba muke yi wallahi ko me kake nema in ka roƙa ya Allah ya baka sai dai baka iya addu'an ba kuma addu'a ne da kai ka baka wuce ka yi addu'a kwana uku ka fara ka bari kai kwana arba'in da ɗaya suka ce duk abin da kake son kai kwana arba'in da ɗaya kana addu'a wallahi Allah ya baka in ka gabe baka ya baka abin da ya fi wannan ta su da alaka lokacin ijaba lokacin asbayi da lokacin bainal azani wal iqama irin an yi kira sallah kafin kuma yi iqama wannan lokacin Allah na karban addu'a haka annabi ya faɗa ka daga hannunka in ladani yayi kiran sallah kafin ayi iqama ka roki kome sannan haka kuma Allah yana karɓan addu'a lokacin saukar ruwan sama haka annabi ya faɗa lokacin da ruwa ya sauka to da buɗe kofofin sama duk da bukata yi Allah bai karɓa haka lokacin da sahu ya haɗa a filin yaƙi Allah na amsa addu'a a wannan lokacin haka yayin da kai sujada yayin da kai sujada ko me ka roki ko me Allah ya ce hadisul qudsi sal tuda roka zan baka haka Allah ya faɗa amma ba inda zaka je suna cewa wai sai da larabci sai da a mai askari ya ce da kowane yare ka roka Allah dai baka ai ba kowa ne iya larabci ba sai da haka Allah ya amsa mana addu'a mu albarkan wannan wata albarkan annabi Muhammadu tahi ai kafi an sad zikiru rahmati rabbika wato ambatan rahaman ubangijinka da yayi mawane ma'abdahu zakariya yayi mabawansa wanda ake kira zakariya'u eh na iznada rabbahu yayin da ya kirayi ubangijinsa nida'an khafiyan wato kira wanda take a ɓoye an ce annabi zakariya kamar yadda je maka fara faɗa shi abin da ya shawwaka shi shi ma ya roƙi Allah ya Allah ya bashi wato zuriya matansa ta girma an ce shekaranta wato 98 ɗari ba biyu kenan shi kuma shekaransa ɗari da ashirin ya zo na rainan maryama a mahaifiyan annabi isa alaihi salamu to shi ne da ya ga yadda take girma ya ga irin baiwan da Allah ya mata shi wai sai ya roƙi Allah cewa ubangiji ka bani ɗa mana to shi ne ake cewa kar ka cire tsammani kada ka cire tsammani so da yawa Allah in dai bawa bawa abu in dai abun yana da daraja da yawa to ba a baka cikin sauki sai ka ta'addu'a ka ta'addu'a ka ta'addu'a kai sabiya da sirrin addu'a ma fa shi sabiya da sirrin addu'a ma fa yakan bi 'ya'ya ma idan Allah ya rubuta tun azar kamar yadda ya damu mu kowa ya ce kuɗi kuɗi shi kuma Allah bai tsara kowa zai yi kuɗi ba idan aka yi kuɗi to wa zai girmama wani wa zai aiki ma wani kowa ya zama mai shi ba zai yi ba kuma barna ma karewa da ta yi sabiya da aka shi dukiya yana sa ɗagawa la Allah Allah ya san kowa Allah kuma hakan ne Allah ya san kowa da matsayinsa sai a ta baka rufin asiri a ta baka kai kuma kana ta so a baka dewa la Allah aka baka dewa dan zuwa masallacin da kake yi ka bari yi tun da sahabi ma an masa addu'a ya zo tumaki suka hana shi zuwa sallah suka hana shi zuwa juma'a rak har ya zo ya ce zakkan ma da aka ce ba da zakka ma ya ce ya fahimci kawai wani dabara ne annabi yake na cin dukiyar mutane to ta biya ka to sahabi ma da ya ga annabi haka ta zama masa ta biya ka kada ka yi zaton wai Allah bai roƙi addu'an ka bane a akwai addu'an an tara su a lahira an ce idan mutum ya mutu ayyukansa masu kyau da zo su dinga taya shi hira a cikin kabari wani sayin wani mutum da ya zo masa mutumin kirki su yi hira tsire ji daɗi ya ce gobe ma da ka dawo mana amma kai ne wane ne ce ai ni ne addu'a ka da ka tayi akan a baka kaza da kaza din nan Allah ya ajiye maka ya ce ubangiji da na san haka ma da baka biya wata bukata na ko dai a duniya da duk an tara min sai da na zo nan tukun na ta zuwa min hira sabiya da haka Allah ya sa mu cika da imani yayi addu'a bai cire tsammani ba annabi zakariya shekararsa 120 kuma da aka amsa masa addu'an ya kama mamaki kuma yana ce ya yin ayo kuma bayan kuma shi ya roƙa sai da dan adam ya Allah ne shi ya yi lamarin Allah akwai mamaki kuma ba mamaki amma dole kuma kai mamaki din sabiya da aka izna da rabbahu yayin da ya kira ubangijinsa ne da an hafiyan kira wanda yake boye an ce cikin dare ya tashi ya dinga addu'a ya dinga addu'a dama Allah ya fi amsa addu'a a cikin dare cikin dare ya tashi ya ta'addu'a duk abin da kake nema wallahi ka kashe dare ka gani duk talaucin da ya dame ka duk talaucin da ya dame ki duk masifan da ya dame ka wallahi ka kama kofan Allah ka gani Allah ne amsa addu'a ne sai dai baka iya addu'a din ba ka kama addu'a ka dinga gwada wa Allah shine mai komai shine mai kowa kuma kai bawansa ne kuma baka da kowa ya shi iyakacin ka ne ka ce kana kamun kafa in ka gangaro da ka yi tawassuli kenan sai ka yi kamun kafa da farin gani ko ba ka ba eh farin gani annabi Muhammadu ka faɗi wasu abubuwa na annabi dan Isra'i dan Mi'raji dan gana wanda ya da kai dan kaunan da kake masa dan kazansa dan kazansa to kai kamun kafa kenan ubangiji ka bani kaza wallahi in ba baka bayan baka abin da yafi wannan na'am qala qala rabbi inni wa ana al-azim minni واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعي كربي شقيا to kaji bayan da ake addu'a da yace da ya kira ubangijin sa kira cikin dare ka iznada rabbuna da an kafiya kala rabbi ko kala sai yace rabbi ya ubangijina akwai ya unnidai a gurin ya ubangijina ya ne rainona ya wanda komai na yake gurin sa mamallaki na dan dama ma'anar rabbi kenan me raino to wanda ya raine ka kan ai shine mai komai naka yanzu iyayenmu ai mu da da komai namu na iyayenmu ne domin su suka raine mu ko yawa kuma ta su ne silar zuwan mu duniya shi yasa ake ce komai kai ma iyaye baka biya su ba yawa to sai haka ya mai komai nawa shine Allah subhanahu wataala da mu da iyayen duka na Allah ne qala rabbi wa hanal azmu minni yace kashi kashi nawa yayi rauni shine ya tsufa wanda ya shekara 120 kan ai ya riga ya tsufa wanda ya shekara 80 ma ya tsufa yace wa hanal azmu minni kashi nawa yayi rauni wasta'ala ra'su shayban yace kuma ga kai isti'alu ana aka ce wannan isti'ara ne wato in an ce isti'ala a ƙa'idar larabci wuta ne ake gaya masa haka idan ka kunna wuta a ciyawa irin ya kama jabon ruwa ka nan ko a murhu aka tada wuta ya tashi haka to shi ne aka ce isti'alatin naru wuta ta kama to shi ma ana ya kai isti'ala ka ce washta'alar ra'su shaiban ga kuma kayina ta kama da furfura kamar yadda wuta ya kama ja nan to haka dukkansa kuma ta yi furfura babu baki a gashin kai kaga dai karshen tsufa kenan a ce kan mutum ta canza daga baka ta koma fara girma ya gama tabbata a wannan lokaci shine wacce alar ra'asa shayba amma walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ubangiji ni fa ban zamo abin tabarwa da addu'an ka ba tunda nake addu'a ban taba addu'a baka karba ba to kaji yanda ake fadan cewa Allah din kenan ban taba addu'a ubangiji baka karba ba sabila da haka ubangiji ka karbi wannan addu'a nawa ga shi dai na yi rauni shekara 120 ba wasa ba ita ma iyali shekara 98 ba wasa ba wannan koyi abinda ake jira da malam bahaushe zai ce ko ana jiran abuti ne domin an gama cin rayuwa eh to kuma amma Allah a wannan rauni da nake ga kayi yayi furfura din nan kuma ban taba roƙon ka baka amsa mun ba kaga an gama fadanci walam akun bidu ayi karabbi shaqiya na'am
وإني خبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا
وإني خبت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يتي وإني خبت الموالي نيبا ناجي صورو إنجي النبي زكريا ya ce na ji tsoron wanda za su gaje ni aka ce 'ya'yan baffanninsa kenan tunda shi bai aihu ba kaga 'ya'yan baffanninsa a 'ya'yan 'yan uwansa ko su ne za su gaje shi to gadon fa ba na wani abu ba na addini ya ce na ga yadda 'ya'yan isra'ila suka yi sun babbaddala addini sun babbata addini bayan tafiyan annabawa sabiya ya ka nima ina jin tsoron haka to anan ma malamai suka ce ba wai duniya yake tunani ba a addinin Allah kar ya shiga nan wa'inda wato da wada su walakanta shi ya zama ba a ɗauki addinin da muhimmanci ba wai ne kiftil mawaliya min wara'i ina tsoron magadana a bayana wani kiftil mawaliya min wara'i wa kana timrati yakiran yace ga kuma matana bakarariya ne sun ce bata taba aihuwa ba sunanta asha'u ita ‘yar uwan hannatu ne, hannatu mahaifiyar Maryam, e, a sha'u sunanta aka ce, to gashi ta kasance wato bata taɓa aihuwa ba cin wa kana timrati akira shi ne bakarariya wanda ba ta aihuwa ita juya ne matansa ba taɓa aihuwa ba ta aihuwa fa habli min ladinka waliya ya Allah ka mun baiwa e ya wahabu habli ma'anan wahabu mai kyauta mai baiwa shine habli kamun kyauta shine baiwa a wajen larabawa kyauta baiwa ne in mutum mai kyauta ne da ce wannan sahiyu mai baiwa eh ma'ana yana da kyauta ai kuma hakan ne ko kyauta baiwa ne wani baya iya kyauta shi ya ka Allah yi shi hannunsa a dunkule take eh wani kuma hannunsa a buɗe take sabila da haka fa habli min ladinka waliyan kamun baiwa daga gare ka da wali wanda dai gaje ni wanda dai gaje ni ya zamo ya rike addinin nan babu wasa a cikinta na'am
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا ubangiji wannan wanda zaka bani mai gadan nan ya rusuni ya zamo ya gaje ni akan aikin addini wa ya rusu min ali yaquba ya kuma yi gadan ali yaqubu wato zuriyan su annabi yusuf kenan zuriyan ta tafi kuma zuriyan annabi ibrahim alayhi salam wa ya rusu min ali yaqub waj'alhu rabbi ubangiji wannan magaji da daka bani ka sanya shi ya zamo radiyan dinnan anan suka ce ma'ana mardiyan ya zamo yardajje a gurinka Allah ka zamo ka yarda da shi ana aka ce ana koya mana ne idan mutum da ya roƙi zuriya to Allah ya roƙi Allah ya bashi zuriya na gari kamar yadda Qur'ani yake cewa rabbana hablana ka gani ya wahabun ya fito ko fa habli min ladinka waliya rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama ubangiji ka mana baiwa rabbana hablana min azwajina ubangiji ka mana baiwa har a cikin zuriyarmu hablana min azwajina daga cikin wato ma dangoginmu shine wato matayenmu wa zuriyatina da zuriyarmu ka mana baiwan mene qurrata a ayuni sanyin ido ya zama duk wani ɗanamu ko duk wani jikanmu in an gan shi a zama an ga mutumin kirki wannan sadatu da malumanmu da iyayenmu mun tashi mun ji duk addu'a ya sun yi wannan addu'a sabiya da kabar baya mai kyau shine abin da kowa yake bukata tun daga annabin Allah dai tafi yana roƙon Allah ya bashi magaji wanda zai zamo ya rike addini yawa to sabiya da haka sabiya da shine ribar rayuwa din idan ka rasu kana da ɗan mutumin kirki to duk ayyukan da yana alkhairi ana zuba maka a cikin akawun ɗinka sabiya da kai kai ne silan zuwansa kuma kai ne kai wannan tarbiyya din da shauransu shi yasa ake so wato ake roƙon mutane zama masu roƙon zuriya zuriya na gari zuriya na gari tun mutum kafin ya yi aure ma ya kai matuƙa wajen addu'a cewa Allah ya bashi zuriya na gari kai farko dai mutum ya dinga roƙon Allah Allah ya bashi mata ta gari tunda kaga addu'ar cewa ya hablana min azwajina kamar na baiwa daga cikin matayenmu wa zuriyatina kuma da zuriyarmu kuma kamar ma ne qurrata ainin sanya ido har matanmu ma ka bamu mata mutanen kirki wanda kowa zai ce wannan mata mutum ne kirki da 'yan uwanka da makwabta da duk wanda ya ne abun nan ba mutum a samu mata wanda take ba mutum ne kirki ba to in ka tewanta aroƙon Allah ya baka mata mutum ne kirki kuma salaha ita ce mutum ne kirki din kuma kuma kyakkyawa wannan ba laifi mutum ya roƙi haka eh ta zo ta zama kyakkyawa irin halittan da kai kake so Allah dama yayi duk yayi maza dan mata ne yayi mata dan maza ne kuma rayuwa ba ta cika mai kyau sai da ɗaya yawwa ɗaya bare rayu rayuwa cikakken rayuwa ba sai da ɗaya haka Allah ya yi mu da haka ka roƙi Allah ya baka mata sala mutumin kirki kuma kyakkyawa mai kyan hali a wani addu'an shi Ibrahim yake yake faɗa ubangiji ka ba mu mataye kyawawa masu kyan sifa masu kyan hali kuma haka ake roƙo tabiya da haka to mutum ya roƙi zuriya to daga nan kuma sai ya ya roƙi mata mutum ne kirki ya roƙi zuriya sannan kuma ya roƙi Allah ya kore masa ci da shiyarwa ƴaƴanka su zama mutanen kirki duk wanda ya gansu su zamo ya zama ba a ga ƴaƴan da a dinga ce wannan ai ƴaƴan wane ne ai ba su da tarbiyya subhanallahi ko kuma ƴaƴan gidan kaza ne dan gidan kaza wannan kan ai da su aikata subhanallahi wannan ba ba a san haka kar ka yi zuriyanka ya zamo haka Allah ya samu cika da imani a wajalhu rabbi radiya na'am
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا
يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا da annabi zakariya ya yi wannan addu'a ya yi wannan tadarru'i wato kankan da kai wa Allah ya gwada shi ya tsufa ya yi kaza ya yi kaza Allah ka bani ne kaza to sai aka turo mala'iku suka kira shi kamar yadda ya zo a suratu al-imrana yawa yayin yana cikin sallah a mihrabi ko a rihaba sai mala'iku suka kira shi suka ce ubangiji ya amsa addu'anka kuma na maka albishir da ɗa wanda yake sunansa yaya wa sayyidan kuma wa hasuran wa nabiyan min salihin eh aka ce an ba shi ɗa shugaba ne kuma a sayidan wa hasuran kuma shi wato bai damu da mata ba wa nabiyan kuma annabi ne kuma mina salihi ne daga cikin zababbun bayin Allah eh haka Allah ya masa subhanahu wataala to shine Allah subhanahu wataala iznada aminin ya zakariya'u ya kai zakariya inna nubashshiruka bi gulami mu muna maka albishir da wani irin da yazo da nakira wani irin yaro bi gulami ismuhu yahaya kaji tun kafin a haife shi aka sa sunansa a irin wannan karatun ne muke gaya ma wanda aka dan sa musu shamaki ga barin ganin cikakken girman annabi Muhammad idan ana maganar maulidi su dinga cewa ai an ce an yi kaza lokacin ai ba a yi fa annabin ba to ga annabi ga annabi zakariya nan ai haya tun kafin a haife shi aka ce an sa masa suna su kuma an zo ana gaya musu wani tarihi mai nisa ce to wai ai wannan abu da ke faɗa lokacin ba a haife shi ba su suna so su gwada maka lokacin da aka haifa annabi a lokacin ne yake nan karatun kuma ba haka bane dukan mutum tuni muna nan eh muna alamin zarri muna nan lokacin isowanka ne ya yi ka iso sabiya da aka yi sa aka dinga ba da labarin annaba na zuce ci annabi dai zo bayan mu annabi dai zo dai zo bayan mu mai kama kaza mai kama kaza aina nan shugaba din sallallahu alaihi wasallam so sabiya da aka aga ce ismu yaya sunansa kaji tun kafin ai cikin sa malaman tarihi suka ce daga ce masa an masa albishir din zuwa kuma a sami ciki a haife shi suka ce shekara goma sha uku ne haka wasu malamai suka fada wasu malamai kuma suka ce a shekara biyu aka yi daga ce masa an masa albishir ga kuma sunan dan ma amma zuwa kuma aifin wasu suka ce shekara biyu ne wasu kuma suka ce shekara goma sha uku ne aka fada to ismuhu ya haya aka ce sunansa ya haya lam naji allahu min qabli samiya Allah ya ce ba mu masa takwara ba tun da yake ba mai wannan sunan shine farkon mai wannan suna mai sunan fi'ili mudari'i kenan eh kaga ce an sa masa ya haya ne domin ya rayar da wato mene mahaifan mahaifiyarsa tafiya da mahaifan mahaifa ne wanda kamar da ce ya ma mutu tun da bata taba aihuwa ba ita gashi kuma shekaran ta 98 ɗari ba biyu sai kuma aka zo aka saka maniyinsa a ciki kuma ya rayar da wannan mahaifa kuma aka haife shi Allah kenan duk abu wani na mamaki da zai faru a duniya duk wani abu da za ka ji an yi to fa an yi wanda ya fi shi yanzu da zuwa ce a garin bauchi ga wata tsohuwa shekaran ta tamanin ko saba'in ba ta taɓa yiwuwa ba mijinta ma da ƙyare ke tafiya irin tsofin da suka tankwaran nan ko ya ka ce gashi tana da ciki a wannan zamani irin namu sai an ji an ta ɗaukan ta a facebook ana saka ta ko yan jarida a cika a yaɗa ta a duniya a ta mamaki likitoci gashi nan shekaranta saba'in ne ba ta taɓa yi wa mutum take kawai ta zo ranar asibiti da likita ya auna ta ce aiki na da ciki sai kaga ana ta mamaki ana ta mamaki ko ba na yi mamaki ba to to to ballantana a ce kuma shekara tamanin ko kuma a ce casa'in ko kuma a ce shekara ɗari ba ba biyu shi ne shekara casa'in da takwas ba ɗari ba biyu ba a zo a ce to waye mijinta ne a ce ai da aka yi lissafi aka zo aka samu wani tsohon mutum ya kace shekara ɗari da ashirin ai wallahi wasu ma ce an yaba aljanu ne suka zo suka saka musu cikin nan ba wallahi ka wasu da ta ta canfa ko kuma ce ko dai cikin dai kawai ta sha ruwa ne nauyi da shauransu to duk wani abun mamaki ya riga ya gama faruwa a duniya duk abin da da a yi a yanzu an yi wanda ya fi shi kafin a wuce sabiya da haka ismuhu ya haya sunansa ya haya lam naji allahu min qablu samiyan ko masa takara ba tun kafin wato ya zo babu wani mai wannan sunan sai shi kuma aka ce duk wannan yana daga cikin ana so suna an mutum da ya suna da ya suna ma ɗansa ya yi ƙoƙari ya sa suna mai kyau sabiya da shi kiran kan da ake yi da sunan kamar addu'a ne yana tasiri sabiya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya canja ma sahabbai da yawa sunaye akwai wanda ya zo annabi ya ce masa wane ne sunanka ya ce da ya musulunta annabi ya ce waye sunanka ya ce shi sunansa harbu ne wai yaƙi sunansa annabi ya ce subhanallah annabi ya ce sunanka wato wato salam shine wato sulhi ko kuma zama lafiya akwai kuma wanda ya zo ce shi sunansa murra eh murratu duk da akwai murra din da annabi ya bari amma akwai wanda ya zo shi kuma ya- sunansa da ya faɗa wa sunansa marara kai mararatu shine ɗaci annabi ya ce a sunanka lazizu zaki eh, aka caccanza to in eh, ta na a irin wannan an caccanza to yasa ake so mutum a sa masa suna mai kyau su da dan ana kiranka da sunan yana maka tasiri to kaga annabi haya ya zo kuwa ya ya- ya rayar da addinin da babansa annabi zakariya yake tsoron kar ya faru to kuma duk wanda aka sa masa haya ma shi ma Allah dan ka bi al'amarinsa da ka ga Allah ya jefa masa wasu abubuwa na baiwa
قال رب أني يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا
قال أن يكون لي غلام قال رب أن يكون لي غلام كو وقد بلغني الكبر وكانت امرأتي آكرا وقد بلغت من الكبر أتيا كو إتيا أو نكرا يوا أما مو ما سورش منين أتيا نعم to sai ya ce kala to annabi zakariya an amsa masa abin da yake nema sai kuma ya barke da mamaki kamar yadda annabi a ibrahim ko shi ma da aka je aka masa bishara lokacin da mala'iku da su je su halaka garin annabi ludu ko matansa tana tsaye suka ce da mu je mu mu mu eh, inna rusul rabbika eh mu a- ma wato a- a- a- menene a manzannin ubangiji ne inna ar- ar- a- menene ursilna ila qaumi lut an aike mu ne zuwa mutanen lodu matansa ta yi murna ta ji daɗi wa mur'atuhu qa'imatu fadahikat ko matansa tana tsaye mata annabi ibrahim tana daga cikin gida hajara sai ta yi dariya sabiya da farin ciki sabiya da tausayin abin da annabi lu'u yake ciki na walakanci da mutanensa suke masa fadahikat sai ta yi dariya sabila da murna su kuma jin muryanta nan a bashar naha bi ishaq sai suka mata albishir da ɗa ishaqu Eh, wa min wara ishaqa kuma yaqub da ta yi mamaki aka ce to ai bayan ishaqan ma akwai yaqub eh da da aka to irin wannan shine suka kama mamaki Allah ya ce ata'ajabina min amrillah rahmatullah wa barakatu alaikum alal bait inna hamidum majid ai kar ku yi mamaki to shi ma annabi zakariya kuma da ya roki Allah da aka amsa to sai kuma ya ce qala rabbi anne yakunu li gulamun ko ya ubangiji ta yaya kuma da ya zamo da gare ni ya da ya ce kuma na ayu kai baka ce a baka magaji eh to dan adam kenan dan adam sai Allah yawa sai ya ce to astaghfirullah annabin Allah ne astaghfirullah anne ya kuni gulamu ya da ya bani da wa qad balagani al-kibaru gashi kuma girma ya kai mun ko wa mraati akiran wa qad balagtu min al-kibari utiya ga matana wa mraati akiran matana kuma ga ta bakarara ce ba ta aihuwa kuma waƙar balagtu min alkibiri ni kuma gashi na kai matuƙa a girma na kai itiyan shine ƙarshen shekarau ƙarshen tsufa shine itiyu na kai ƙarshen tsufa shekara 120 kayan je ƙarshen tsufa to ya ce to amma gashi kuma ya da yi izimu ina da irin wannan da ya da ya ce kuma na aiwu waƙar balagtu min alkibiri utiya na
قال كذلك قال ربك هو علي حي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
قال ربك قال كذلك قال ربك هو علي حي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك الله يتي هكا دي نشريا قال كذلك هكا دن قال ربك كو هكا دي الله يشريا هكا كما أبنجيجن كيف دا haka abin yake kala kazalika haka dai abin yake kala rabbuka kuma haka ubangijin kai faɗa kaga an gama kala kazalika kala rabbuka huwa alayya hayyinu Allah ya ce ni wannan abu a waje na mai sauki ne a gurin Allah dan kai shekaru da yawa kuma baka haihuwa a wurin Allah mai sauki ne huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu Allah ya ce ai na halice ka tintini ma walam taku shay'an lokacin baka zama komai ba shine hal ata alal insani ko lam yakun shay'an kai Allah ba lamarin abun tsoro ne ba kowa ya tashi ya gan shi a gidansu da ba a san da ayyuka a gidan ba ko kawai haka Allah dai ya shirya ana nan ana nan babanka ya auro mamanka aka zo aka haifi Isma'ilu ko aka zo ana nan ana nan aka haifi Sayyidi Hamza haka dai Allah yake lamarin da ko ba wanda da ya ce dama ya san da a yi shi a gidansu kuma gudun da zaka san halitta gaba ɗaya dama na Allah ne abinda su baya suke ce ko shi bawa ya sunkuya ko ya mika kaiwa Allah shi ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku koma zuwa ga ubangijin ku ku mika masa wuya komai na sani yanzu dai samari wanda bai taba aure ba zai dinga ji ni dai ina so dan yi aure ni dai dan yi aure baka fa isa ka ce wance da ka aura ba kai dai kana soyayya da wanci amma baka isa ka ce ba shi yasa su kansu iyayen aka ce an kawo sadaki to a ta'addu'a dai Allah ya daidaita tsakani a ta'addu'a dai to wane ne ake roƙon sa daidaitan ba Allah ba in ya ga dawa ya an taro wani tsarin mahi an ɗaura wurin ma a wargaji sai ce to ban shirya da a zauna da ɗin ba yake na yi a wargaji akan abu kalilan kuma sai a wargaji sai ka ga wani an nemo wanda an jima da rabuwa da shi to da shi kuma Allah ya shirya da a yi ya ga kuma an nemo shi zai ma wani ya koma wani gari ma ai wancan aure bai yi ba ai kaza haba kaza kaza da wasa wasa gaskiya ga abu an zo an shirya sai Allah ya shirya abu in zamanin mu na waya ne a ce a nemo mun nan ba a nemo ya ga magana kaman wasa sai zama ya tabbata shi yasa wani ya tashi auren ma ya ga wani gari dai tafi can kaman wasa ya ga wata shi kenan ya aure yanka ya zo da ita ya faɗa a gida ai dan ya aure kaza kaza kaza sai kawai ga ya zo da mata a ce ai yar ibadan ne ya ita eh yar zamfara ne ita zuriyar na can kaza kaza kaza kuma ya ga mutum ya tashi yana ci ana ce kakanninsa suna zamfara na'am na'am ta yi munnan mala'iku sun zo sun ce an aika su zuwa gun annabi ludu da su je su halaka mutanen annabi ludu shi ne sai ta yi murna ta da annabi ludu na cikin kuncin rayuwa ta da yadda mutanensa suke yi na wannan mummuna aiki na luwaɗi to sun san kawai ƙarshen su ya zo shi ne sai ta yi munna da ta yi munna yi ne ita kaga ce to aike kuma ana miki albishir da ki aihu eh na'am sallallahu alaihi wasallam ofisa Allah ya saka da alkhairi ofisa ya fito da wata karatu ya ce to ina mu koma su munna aiwon manzan Allah Allah ya samu cika da imani to sabila da haka muna magana akan mene yawa walam ta kushaya haka muka halice ka baka baka zama komai ba to haka kowa aka aike shi babanka bai san haƙiƙa kamar inda kai ma ka tashi ayan iri ɗaya ne baka yi saka ce wancan da aka aura ba haka babanka shi ma bayi da tabbas har Allah ya zo daidaita aka auri mamanka Allah ya nufa su ne iyayenka suka haife ka kuma bayan an yi auren ba a isa a ce ‘ya'ya kaza za a haifa ba din na gurin mai abun ne na gurin Allah to ana nan ana nan zai ci an samu rabo an samu rabo an haifi wance an haifi wane an haifi ya gaji ana ce ‘ya'yansu kaza shi kansa yana da ɗa mai suna a muhammadu a nasiru mahi wane ne waye duk bai san da yi su ba sai da aka bashin aka ce kuma suna kaza da asa kuma sunan da aka ce din da zaka san komai na Allah ne sunan ma da ka iya ce din da wance tana ciki in dai mace ne kaza da asa in namiji ne kaza da asa a zo kuma ayin wani kuma ya zo ya canja sunan wani ma abokinka ne wani kuma babanka ne wani kuma ita ne ɗakin ne da ta canja sunan to Allah bai nufa wancan sunan da asa din ba to Allah ya sa mu cika da imani walam taku shay'an baka zama komai baka yi ma aka yi ka na'am
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية سورة آل عمران كما يأتي آيتك الله تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا aka ce kwana uku ba za ka yi magana ba dai ka dinga ishara kawai to yi ce ya to shi annabi zakariya sai da kamar yadda ɗazu muke faɗa annabin Allah ne fa yake mamaki a lamarin Allah ah ba ga annabi Ibrahim din su ma san da suka yi mamaki ba mata annabi Ibrahim din tace alidu wa ana ajuzu wa azaba alishiya tace inna zalishun aji tace yanzu na ayu ni dinnan na ayu an ce ta ma kace shekaran ta 90 wa ana ajuzun ina tsohuwa wa haza ba ali tace ga mijina nan shay'an dattijo ne shi ma annabi ibrahim din kenan tace kaya wannan al'amarin akwai mamaki dole kai mamaki lamarin Allah kuma ba mamaki sabila da dai abin da duk ya wuce yadda kake tunani to amma kuma dole mu yi mamaki nan maganin girman Allah ne amma kuma ka tuna girman ta kuma ai ba mamaki eh to sai da haka shine sai annabi zakariya kaman yayi mamaki ne sai ce to a sanya masa aya wata malamai suka ce a sibila da munna ne ka san dan adam dan adam biyar ka ta kwa baka abu to menene dan alamu ne kan eh ne alamu ne yaushe ne aka ce da aban kaza din ne yaushe ne kaza ka dakata mana kai kuwa to ai shi dan adam da ba ulkal insanu wa kana al insani kai ajula dan adam ne gaggawa ne yawa yayi an an ce da a ba mu wani kaza sai ka gidi ya du yaushe ne kan aka ce da a bani ne kai ko ka dakata man ana sane da kai he ji ma kaman bana a bashi bane ma washar da sauri kai wani zan yi sa dan adam in ya zo da abu ma ko labari na dan san yadda zuciya ake so ka shirya ya ka gaya masa ai ranan ma mun sake magana ya ce yana sune sabiya da ɗan adam to sai annabi zakariya alayhi salam ya ce to ƙala ya ce rabbi ji alli aya a saka min wani alama mana wanda din gani cewa lalle wannan addu'a nawa an karɓa kuma mata na ɗin da ta samu ciki a saka min aya na ƙala rabbi ji alli aya ƙala aya tuka allah ta kalliman nasa salatu ayyami salatu lalin sauya to aya dai shine kada ka yi magana mutane ba za ka yi magana da mutane ba darare uku a jere shi ne kwana uku to anan da mu kwana an Allah kai mu gobe sai mu karasa sauran al'amura din Allah ya sa mu cika da imani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya fe mu kuma gobe a tuna mana akwai wani masanin wato lafiya ya ce a ɗan yi bayani wa mutane game da muhimmancin shan ruwa a wannan yanayi da muke cikin azumi ka kuma lokacin zafi ne to lokacin mun ya kare amma dai ya faɗi abubuwan da da a adadin ruwan da mutum ya kamata ya dinga sha wanda zai taimaka wajen lafiyansa da kuma azumi din Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatim wa ala ali hakka qadrihi wa miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin